Evet, evet.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة munibina ilaihi ai ku kasance ai kunu munibina ku kasance masu komawa ilaihi zuwa ga Allah ta'ala fi ma amara bi cikin abin da ya umarni da shi wannan ha an kuma ya hani ga buransa halin hali ne min fa'ila akim din fa'ilin wato akim din nan eh wato da fa'ilin wato akim wa ma urida bihi abin da ake nufi da shi ai aqimu ku daidaita wattaquhu ai khafu ku ji tsoron sa وأقيموا الصلاة وتؤتوا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ku kasance min al-mushriki na cikin mushrikai من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا daga waɗanda wato suka bambanta addinin su eh wanda suka bambanta addinin su bi tulafihim da sabanin su bi ma ya fito ne cikin abin da wato suke bauta masa wa kanu suka zama shi'an ai firakan jama'a jama'a jama'a fi zalika cikin wannan كل حزب بما لديهم فرحون kowace jama'a irin da cikin su farihuna ai masu masururuna masu farin ciki ne bi mara dehim da abin da yake wajen su wa fi qira'atin fara ugo ai tarahu suka bar dinahum addinin su allazi umir allazi umiru bihi wanda aka umarce su da shi وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه wa idza masal nasa duru idan wata tsanani wata ko wata cuta ta shafi wannan nasa mutane ai wato in ku fara makata in ta shafi kafaran maka sai su kiran ubangijin su muni biyu ne suna masu komawa zuwa gare shi ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون shekun sai su zama suna masu komawa zuwa gare shi dole gari ba wani ba wato idan tsanani ya same su ko wata cuta ko wani bala'i to sai su kuma koma ga Allah eh ba sa komawa gurin gumaka ko gurin duk wanda suke tara su wato su tara hoton su da Allah eh duk sai su koma gun Allah eh amma sun mai za ta zaka hummin rahmatan idan kuma ya dandana musu wato wata rahama bil matsari wato da ruwan sama za fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wata jama'a daga cikinsu suna wato tara abin bauta da ubangiji tabaraka wa ta'ala ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ya tukurutu su kafirce bi ma atayna mu da abin da muka ba su uri da bihi tabihi tahdidi an yi nufin wato narko bihi da wannan wato wannan umarni ne na narko su je- su je wato su je wato su ji daɗi kuma su kafirce da abin da muka ba su da- muka muka ba su kuma fata mata ku ji daɗi fa sofa ta alamuna sannan za ku san aƙibata ta matu'ikum wato ƙarshen wato jin daɗin ku wato za ku san wato me sakamakon wannan jin daɗin daga ƙarshe fihi iltifatun akwai iltifatin alal gaibati ga gaiba eh, da yace liyakfuru bima atayna sai kuma yace fatan mata liyakfuru wato kaga ga'idi ne eh fatan mata kuma mukhadabi ne wato ana mukhadaba kenan iltifati ne
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون an fi ma'ana hamzatul inkari amma zanna alaihim sultana shin mun sauko musu da wata hujja ne wa kitaban wato da littafi mun ba su wata hujja kan abin da suke wato suke aikatawa wato wa kitabul littafi fa huwa yatakallamu shi kuma ya zama yana yin magana eh takalluma dalalatin wato kalama ta wato zance na shiryawa bi ma kanu bihi shirkuna da abin da suke tarawa bihi da shi wanda suke tara bautar Allah da shi ai ai ai ai amurhum shi wato shi ne ya umarce su bil ishraki da yin shirkun la wato ba haka bane ba su ko musu da wata hujja ba ba wata hujja da suke da ita wacce za su babbauta Allah su je su bauta wa gumaka kuma ba a sauko musu da wani wato wani dalili za su dogara da shi su babbauta Allah su koma bautar gumaka ba وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا biha in muka ɗanɗana wa kafaran maka wato waga ya rahu da wasu su muka ɗanɗana musu rahmatar rahama ai ni'matar ni'ima da farihu sai ga suna farin ciki biya da ita faraha badarin wato irin farin ciki na girman kai wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim za idza hum mu yaqnatun yaƙalaƙon idan kuma wata wato wani abu mummuna ya shaye same su ai shiddatun tsanani da ma ƙaddamar aidihim saboda abin da wato hannuwansu ta gabatar izahum ya ƙazaƙuna sai ka ga su sai ka gansu wato suna ɗeba ƙauna ai ya aye a suna sai ga suna ɗeba ƙauna minar rahmatu daga rahama Allah domin sha'anin mumini yana da sha'anin mumini da an yi shukura ya yi godiya inda ni'imata ya yi nema wayar jurar ba hukumar ƙaunaci rama ubangijinsa inda shiddata yayin tsanani أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر shin ba su sani ba ne cewa Allah shi ne yake yalwata arziki ga wanda ya so imtihanin dan jarraba wai kuma kuma yake kunta tashi ga wanda ya so shi ma dan jarraba إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون wannan ayatin wallahi ayoyi sun tafi da fi zalika cikin wancan nan abun ambato liqaumin ga mutane yuminu da suke imani biha da ita فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ka ba wa ma'abuta kusanci aya tsara mata kusanci ka ba shi haƙƙahu haƙƙinsa min albirri na daga wato kyautai wasu littisa da zumunci wani miskini da miskini miskini ma ka ba shi haƙƙin sa wani sabili da ɗan tafarki ai almusafi wato wato wato ai almusafi wato mutafi min min ka ba su min sadaqati daga sadaqa ko ummatin nabi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam taba'ul lahu masu bi ne lahu gare shi bi zalika cikin wannan ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك misalin da khairu shi ne mafi alkhairi lillazina yuriduna wajha Allah ga wanda suke nufin zatin Allah ai suke nufin sawabahu sakamakon sa bima ya'maluna da abin da suke aikatawa وأولئك هم المفلحون wancan da su ne wato al-muflihuna wato masu masu rabauta su ne alfa'izuna wanda suka rabauta وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله duk abin da kuka bayar min ribar na riba wato na ƙari da an yi ya shay'an wato shi ne mutum ya bada abu hibatan kyauta au hadiyatan ko hadiya li yadluba aksara dan ya nemi wato mafi yawa min daga abin da ya bayar din eh ya kai kyauta amma abin da yake nufi ya kai goma yana son za a bashi sha biyar ko ashirin eh wasu miya bi ismil madlubi sai aka ambaci wannan kyauta da sunan wato abin neman mina ziyarati daga ƙari fil mu'amalati a cikin wato mu'amala to duk abin da kuka bayar dan a yi muku ƙari wato a baku to wannan layar mu dan ya karu fi amma da nasa a cikin dukiyar mutane almudi da masu yin kyautar masu bayarwa dan a saka musu eh an yaje da ya karu to fara yarda wannan abin ba zai karu ba inda lahi a wajen Allah ai la sawaba fihi babu sakamako fihi a cikin sabirin mudi da goyen da suka bayar wato mutum ne zai zo ya kawo abinsa amma abin da ya kawo hadiyar nan ya kawo ta ko ko kyauta ce ko hadiya amma ya kawo don a bashi wani abin da ya fice wannan eh misalan ya zo ya gaida babban mutum ya kunso ko ɗan kajinsa ƙwaya biyu ko kuma ya samu ɗan daddawarsa ko kuma ya samu dai wani abu ya zo ya gaisuwa ya miƙa kaga wannan ya kawo wato yana zaton in ya kawo wannan alheri za a yi masa wato abu ne wanda yake ya fi wannan alherin da ya kawo ita ce ake ce mata ribatu sawabi eh, kyauta ce amma ta neman neman sakayya Eh, to wannan babu lada ba za ka samu lada ba a wajen Allah kuma a tajin وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم
wani المضعفون abin da kuka bayar yin zakatin na zaka ai sadakatin sadaka kuna nufin wato zatin Allah ya hada ita to wancanan ka sune abin rubanya wa duk wanda ya yi irin wannan to za a rubanya musu sawabin sakamakon su wannan azumi a wannan jama'a da sunan malam zibi wannan shafin eh magana sai na ali dan baya kaɗan eh, kuma a ce to yawa tsawon ko an yi guda ko an yi gudi ba ko bil qurtubi sidira uku daga ƙasa yawa sidira uku ko bil qurtubi ya zo a cikin ƙwarɗabi riba ziyadatu abin da ake nufi da riba a ziyarci shine ƙari rawatu bakati ma'anahu wato ma'anarsa ta shure a cikin suratul baqara ce
wa hunaka muharram wa huwa hunaka a can ma an faɗi cewa muharram abin haramtawa ne wa na halalu a nan kuma gashi an faɗe shi sai zama halal ne wasmati hadha ya tabbata bi hada da wannan ismani cewa shi ya kasu kaso biyu wa halalun a cikinsu akwai wanda yake halal wa haram a cikinsu akwai wanda yake haram halalun malam ikirmatu ne ya faɗi wannan bi kauli ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala da yace ma ma ataitu min riba li yarbu fi amwalin nasi har zuwa ƙarshen aya ala ala yace ar-riba riba nau'an nau'i biyu ce riba halalun akwai riba wacce take ta halal wa haram akwai kuma wacce take ta haram
amma riba halalun amma riba ta halal huwa alladhi yuda wal huwa allazi yuhdi shine wanda wato ko kuma yuhda din shine wanda za a yi hadiyar abu ma huwa afdalu minhu shine a yi hadiyar ana neman a bada abin da yafi abin da aka kawo laysa lahu ajrun wannan babu lada duk wanda ya yi wannan ba zai samu lada daga Allah ba laysa alayhi kuma amma kuma ba shi da laifi a cikin abin da ya yi
ولذلك قال ابن عباس saboda haka abdullahi dan abbas zai ce ما أتت من ربا abin da duk kuka bayar na riban na riba Eh?
إيه؟
wato yuridu yana nufin hadiyatar rajuli kyautar mutum allati yanzu an yi saba wace yake kauna a saka masa afdala mafi yawa min hadin abin da ya bayar wannan shine wanda ba zai karu ba wajen Allah kuma ba za a ba mu abocin kai wannan kyautar lada ba dan ba dan Allah yi ba amma kuma babu laifi alaihi akan abin da yayi cikin wannan ma'ana na zaratul ayat ayan nan ta sauka Abdullahi dan Abbas zai ce da Ibn Jubair da Dawusin da Mujahidu wannan aya fi hibatun sawabi ta sauka a cikin wato kyautar neman sakamako malam nan ajiye ta ya ce wato abin da ya gudana ba gudanar ta daga abin da wato mutum yake aikatawa ne ya za a laifi dan a saka masa laifi a kansa kamar sallama ne wa gairihi da waninsa wa huwa shi ko da ya zama babu laifi ne a cikinsa to kuma amma fa babu lada a cikinsa kuma babu wato ƙari inda lahi a wajen Allah alƙali abubakar bin al'arabi ya ce قال المهلب ما المهلب yace malamai sun yi sabani wahaba hibatan cikin wanda yake kyauta kyauta da yake neman sakamakon ta misali yace ya lama arabta sun kadai ne na neman sakamako imam maliku yace za a yi duba fihi a cikin sa in kana eh, in kana mithluhu min rubu sahaba idan da irin sa wanda ya kawo hoton irin misalin sa yana da cikin wanda za su nemi a saka musu daga wanda aka yi wa kyautar falahu zalika misali ku to irin misalin wannan ya tabbata gare shi ibatar fakiri wato wato kyauta ta fakiri dirgani ga mawadaci da kuma kyautar wato hadimi da sahibi ga ma'abucin hadimin da kuma kyautar arrajul mutum da amirihi ga sarkinsa da wanda yake sama da shi wa huwa hadu qawlai shafi shine ɗayan nan duka biyu na imamu shafi'i abu hanifa ta yace wato sakamako ba zai zama guda ba zai kasance gare shi ba domin ba a sharɗanta shi ba shi ne zancen wato alimamin shafi al'akar wani wani wato zancen nasa an karɓo daga sayar na ali radiyallahu anhu allah ya da shi kana ya ce almawahimu kyaututtuka salasatun gala uku ce kyauta yuradu biha wajhullahi wadda ake nufin zatin allah da ita wato kyauta mutum ya zo ya kawo abu kyauta ya baka saboda Allah ba komai yake nema a wajenka ba ehem wa mawhibatun da kyauta yura fi hasana'un nasi wacce ake neman yaban mutane mutum yayi ne dan mutane su ga yayi kuma su ce yaban sa "Ah, wani yana da kirki wani kaza wani kaza ehem da kuma kyauta wacce ake nufin sakamako wato da ita wato kyautar sakamako
يرجو yanzu fi ha sahibu ha ma'abucinta zai yana dawowa fiha a cikin da zalamu sab idan ba saka musu alaiha a kanta ba a gani wato abin da ake nufi idan ya kawo kayansa eh misalin ka je gidan babban mutum ne ɗan kacin ka guda biyu ka kai kana jiran ya kawo maka ko a baka wani abu a aka gama zama dai ka tashi za ka ci in ba ka ba zai ka ci hada maka da kayanka eh sai ka karɓi kayan ka da wuri Eh, ai shi ne yace gaji yace yace menene Na'am, yanzu fi ha sahibu na'am.
eh ma'abucinta sai dawo ya karɓi kayansa Zalimin sun alaiha.
idan lam yusu in ba a saka masa alaiha akan kyautar ba sai ya dawo ya ce abin da na ga din ran a fito da shi a kawo sai ka tsaya tafi da kayansa Hmm.
Ila bilkismai na la'akari.
saɓanin waɗancan kyaututtukan wato guda biyu wanda suka gabata La yarju'u fihi ma wato shi wanda ya sahibuha.
kyautar ba zai dawo a cikin su ba, wanda ya kyauta saboda Allah eh, ba zai dawo ya ce a bashi ko kuma wanda ya kyauta don mutane su gani su ta cewa a mutumin kirki ne ai yayi shi ma ba a dawo amma wanda ya kai kyauta eh, wato rarrauna ne ya kai wato karfa kyauta Eh, rarrauna na ƙasa yawa na sama kyauta wanda ya fi shi eh, ya yi masa wannan kyautar da ja'in zai samu wani abu a wajensa shi ne da bai bashi ba bai samu komai ba sai idan ya karɓi kayan sai su bi shi shi ne ba wala aika wancan da su ne wa'anda a rikin ya mutu sawabakun sawabakun wato sakamakon su bima a radu da abin da suka nufe shi bihi iltifatu shi ma nan akwai iltifatu yana su ɗabi da hiɗaba
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم kuma yobe kuma Allah shi ne wanda ya halicce ku kuma shi ne wanda ya arzuta ku kuma sannan shi ne zai matar da ku kuma shi ne zai raya ku هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء shi shin wanda muke tara bautar su da ubangiji ai man ashraku da wanda muka tara bautar su billahi da Allah akwai wanda wato wanda suke manya fa'al wanda zai aikata wato min zalikin daga wancanan ku abin da aka faɗa zai aikata wato min shi zai iya aikata wani abu a cikin abin da aka faɗa an ce Allah shine wanda zai halice halice ku shine wanda ya arzuta ku kuma shine wanda zai matar da ku kuma shine wanda zai raya ku a tashin alkiyama to su wayannan gumakan naku da kuke bauta musu kuke cewa alloli ne shin za su iya yin abin da ubangiji zai za su iya yin wannan ba za su iya ba سبحانه وتعالى عما يشركون kuma tsarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka gabarin abin da suke tarawa da shi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون barna ta bayyana bilbar a sarari a alkifar dazuka da ƙaɗin matsali da farin wato ruwan sama wa ƙillatin nabati wato da kuma wato ƙarancin wato shuka walbahari haka nan ɓannan ma ta bayyana a cikin wato cikin koguna ai albila da garuruka alati al-anhari wasu suke gefen korami suke gefen kogi bi illati ma'iha da ƙarancin ruwanta to duk wannan abin ya faru ne bi ma kasabar aizin nasi saboda abin da hannun hannukan mutane suka yi tsururi saboda abin da mutane suka aikata minar ma'asi ne daga sabo to ubangiji kuma ya musu haka da liyu zai kahun dan ya ɗanɗana musu ba'adar da zai amfi shashin abin da suka aikata ai dan ya ɗanɗana musu hukumatu ko hukumarsa la'allahum ko su yarju na sa dawo ya tubu da su tuba
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل kul ka ce musu ku faɗa ga kafaran maka ya rasulullah ka ce ku yi tafiya fil ardi a bayan ƙasa fanzuru ku duba kaifa kana aqibatul ladzina min- min qabl ya ƙarshen wanda suka kasance in qabl tun gaba wanda suka gabace ku kaga ni nan ma an kuma dawa ana maimaitawa cewa wato a duba a- a duba tarihin wanda suka gabata wanda suka saba wa manzanni abin da Allah ya musu ana jan hankalin mutanen maka amma kuma ba su kaɗai ba wannan jan hankalin ya jage ya jage za har ila tashin har zuwa tashin alkiyama Mm.
كان أكثرهم مشركين mafi yawancin su- mafi yawancin su sun kasance mushrike ka uliku sai aka halakar da su bi shirakin saboda yin shirku a yin shirku sun yi shirku da Allah sun tara Allah ba abu wani ba wani abu bauta da Allah wa masakinuhum da kuma gidajen su wa musa- wa mu- wa masakinuhum gida wato gidajen su wa musa wa manaziluhum da wato gidajen wuraren zaman su khawiyatu sai sun zama mawakunciya wato duk an halakar da su ba kowa
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ka tsaye da fuskarka wato addinin addini alkayyim madaidaici shine addinin musulunci mun kabla an ya ce yawan tun gaban wato yini ya zo wanda la maradda lahu ba mai juyawa lahu gare shi min Allah da Allah ko yawmul qiyamah shine ranar kiyama yawma izin yasaddauna wannan wato ranar yasaddauna din fi idgamu ta'if al-asl bisadi ay yatafarraquna wato mutane duk za su rarrabu za su watse ba su hisab bayan wato hisabi wanda suka rabota ilal janna su tafi aljanna Allahumma ja'alna min wanda kuma suka tabe ilal nari azana Allah wa azarana من كفر فعليه كفره
man kafara mm, mm. man kafara duk wanda ya kafirce fa alaihi kufru sakamakon kafircin sa wato yana kansa ai wa bala kufri shine wato abin da ya kiba na musibar kafircin sa yana kansa wannan nari shine wuta ومن عمل صالحا فلأنفسهم ya يمهدون mahado duk wanda kuma ya aiki aiki na gari to waɗanda duk suka irin wannan fari abubuwan ya mahaduna wato sun yi shimfiɗa ne da abubuwan da kawunan su ma'ana sun kore sun gyara hanya eh wato wato sun gyara hanya wato yuɗu da za su zauna manazil lahum gidajen su fil jannati a gidan aljanna ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله don ubangiji ya sakawa a wannan wani laifi zai ɗin mutu alibin biyar da biyar sadda ona kenan don ya sakawa waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari ya saka musu daga faralarsa ayyusibu ya saka musu إنه لا يحب الكافرين ubangiji yana kowa ga alkafirai ayyuka yana kowa gare su
ومن آياته أن يرسل رياحا مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga cikin ayoyin Allah ta'ala an yursila riyaha shine ya wato ya aiko da iska mubashiratin tana mai albishir bi ma'ana la tubashirakum dan ta yi muku albishir bi matsar da ruwan sama wani yaji kuma kuma dan ya dandana muku biha da wannan wato wannan wato iskar min rahmati daga rahamarsa ya dandana muku ai almatsar almatsari ma'ana ruwan sama wal khisbi da ya banya wal tajriyal fulku don kuma wato wato jiragen ruwa su gudana bi amrihi ajri radati da nufinsa wala tabtabu don ku je ku nema min fallihi daga fallansa ku nemi arziki arziki bi tijarat da fitoci bil bahar a cikin kogi wala allakum tashkurun ko ku ba gode wa hazihin ni'ama wannan ni'imomi ya ahla makka ya ku mutanen makka fatuwa hidin da huwa to balle ku wato kadaita shi ku bauta musu shi kadai banda wato gumaka
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا hakika wallahi mun aika mun aika mun aika manzanni wato min kabila ka gabanin ka ma'ana kafin mu turo ka mun aika wasu manzannin kafin kai a turo ka a ƙarshe mun aiki manzannin ila qaumihi zuwa ga mutanen su ja'uhum sai suka zo musu bil bayyinat hujjoji alwadihat mabayyana ala sidqihim bisa gaskiyar su fi risalatihim cikin manzancin su ilayhim zuwa gare su wa kazzabuhum sai suka sarefantar da su to fanta kamna sai muka yi kuba min allazina azlamu ga wa'anda suka yi wato wannan wato suka yi wannan laifin ai a halakar allazina kazzabu mun halakar da wanda wato suka sarrafantar da mantannin nan وكان حقا علينا نصر المؤمنين ya tabbata ya kankanta akan mu mu taimaki mu'minai alal kafirin da bisa kafirai bi ihlakin da halakar da su wa'in ja'il mu'minin da tsayar da mu'minai الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء Allah shi ne wanda yake aiko da iskar ita kuma askar iskar fatu siru sai ta motsa sahaban girgiji ai tu ijihu sai ta raurawar da shi bai bai su duhu sai ya shimfiɗa shi sama a sama kai a sama kai fa sha duk yadda ya so min illatin da karanci wa kasarfin da yawa an yana so ya shimfiɗa da yawa ya shimfiɗa da yawa in kuma kaɗan yake so dai haka zai yi eh waya alhu
ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله kuma sai ya sanya shi kisafan ai bi fati sini kisafan eh wasu kun ha kisfan ai idan sai ya sanya shi kuma yanki yanki mutu fari kasan mabambanciya fataran ruwa duka sai ka ga ruwan saman ya haru yana fitowa min hilali a tsakanin sa ai wasu diye a tsakiyar wannan giragizan وإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون idan ya samu wanda wato wanda yake so mu ibadi daga wato wato daga bayansa ma'ana idan ya samu wanda yake so da wannan ruwan ya saukar musu da ruwan ya saukar da shi ga wanda ya manya sha ga wanda yake so daga cikin bayansa za mu yastabshiruna sai ga su suna farin ciki ayyabrahuna suna baki- farin ciki bil da wannan ruwan saman da ya sauka وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين in kanu aiwatar hakika sun kasance min qabla an yunzala alaihim kafin a sokar da ruwan gare su min qabli tun gaban gawa gaban su ai takidin wannan min qabli takidin takidi ne domin wancan min qabli ya gabata sai kuma aka kuma mai tashi takidi labzi ne wato limublisi- la- lamublisina wato sun zama da sun tun kafin ruwan ya sauko sun zama masu ɗeba ƙauna ne min inzalihi daga saukar da ruwan فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ka duba zuwa ga wato alama wato alamar wato alama ce asali wato la alama wa bi qira'atin asar alamomi na rahmatullahi rahma Allah aini mutihi wato ni'imar su bil matsar ruwan saman nan da ya saukar to ka duba wannan kaifa yuhil arla ya Allah yake raye kasa ba da mota bayan bushewarta da an tambuta shine wato ta tsirar da wato tsiri ya fito bayan ya zuba mata ruwa إن ذلك لمحيي الموت wancananka ai almuhil arna mai raya kasar wallahi la muhil mutu shine wallahi wanda zai raya matattu eh ga kasa ta bushe kasa ba komai a kanta amma ya bi zuba mata ruwa shikenan ya tsirar da tsirrai eh da ba wani ba wani tsiri ba wani tsiri a kanta hakoce to yasa ruwa ya sauka da ira da nufinsa kuma tsiron ya fito da tsirinsa to in dai har ka yarda da wannan ba wanda zai wannan sai Allah to ka yarda da cewa Allah zai raya matattu a tashin alkiyama inda zalika lahum muhil mauti wanda yayi wancan wallahi mai raya matattu ne وهو على كل شيء shi قدير ko mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون wallahi wala inna sala wallahi idan muka aiko da riyan iska mudirratan mai cutarwa ala nabatin bisa tsirai far'au sai suka ga tsarran nasu shukar tasu musfarran wato tayyar ani to lazallu ai sabu sai su zama jawabul qasami wa jawabul qasami wato wato wato jawabul rantsuwan nan za su zama min ba'di bayan sa ai ba'di isfiradihi bayan yar aninsa sai su zama bayan sa yakfuruna ai yajhaduna su zama suna jayayya da annimatu ni'ma bil matsar ruwan sama sai su rika jayayya da wato da wannan ni'imar da ubangiji ya yi musu فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين kai dai ba ka jiyar da matattu eh kuma ba ka jiyar da kurame addu'a a kira idza wal idza bi tahqiqil hamzatayn wa tashil lisanati bainaha wa bainal ya'i eh ba ka jiyar da matattu ba ka jiyar da kurame eh wato ba ka jiyar da su wato kira idza wallo idan suka juya baya mudbira suna masu bada baya وما أنت بهاد العمي عن alaƙihim kai ba ka ضلالتهم
zama mai shirye da makaho ba bukatan su makaho nan ma'anarsa batacce ne to duk wanda ya bata ba kai za ka shirye da shi ba Allah ne zai shirye da shi إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ma su ba komai kake jiyarwa ba ai sama ifhami ji irin na fahimta wa kabulin da karba illa man yumin sai dai wanda yake imani da ayatina da ayoyi shine wanda yayi imani da alqur'ani fahum su muslimuna sune masu miƙa wai ai mukhlisuna masu ikhlasi bi tauhidillahi da kadaita Allah الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rauni ai raunin nan shine ma'in ruwa mahinin wanda yake rarrauna sun maji alamin ba'ad zafin wato kuwatan sannan sai kuma ya sanya kuwatan karfi bayan wannan raunin wato akhar wani wa huwa za'afu tukulatu shine wato raunin wato yarintaka eh wato bayan wannan raunin yarintakan nan sai kuma ya zo ya sanya wato karfi ai kuwatan shababi wato karfin nan na samartaka ثم جعل من بعد قوة ثم ضعفا.
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.
وشيبا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا sannan kuma bayan wannan karfin na samartaka sai ya sanya wato wato wato sai ya sanya wani rauni kuma da farfara wato da farko wato ya sanya rauni domin abin da aka halicce ka da shi rauni ne wato maniyi ne eh to daga nan aka halicce ka kuma da aka fitar da kai kuma ka zama rarrauna ya kana yaro eh kana yaro ana ta tattalin ka kafin ma cikin ka ya karfi to bayan wannan kuma sai kuma wato aka baka karfi kuma ka samu karfin samartaka kana nan kana nan kana nan kana cikin karfin ka kuma sai raunin tsufa ya zo ya same ka da farfara eh shine zafin kifar shine wato rauni na wato shekaru eh wa shebul harami da kuma farfara ta tsufa wa zafu zafu dinnan fi salasata a wuri uku nan idan ma awal ya kwace za ka iya du'ubin ko kuma zafu ka iya yin damma da wato ko kuma kai fataha duk ɗaya ne a in kai tsakanin binne duwan da kai da lu'uma sha يخلق ما يشاء Allah shi ne yake halitta abin da ya so mina zabi daga wato raunin nan wal kuwatu da karfin nan wa shababi da kuma wato samataka wa shebatu da furfura وهو العليم القدير wal alim Allah shi ne masani bi tadbir halqihi da gurgurzi halittarsa al qadiru mai iko alama ya sha kusa abin da ya so ita furfura dama kamar yadda malamai suka faɗa furfura ita kala uku ce akwai furfura ta halitta wani ma za ka ga yana jinjiri an haife an haife shi da ita eh wato ta halitta ce yana yaro kokari ka ganshi da furfura eh domin wato ya zama gado ne akwai wanda su halitta su furfura tun suna yara suke yin ta wannan ba a ba a hukunci a shekaru da ita akwai kuma masu furfura ta wahala eh mutumin da ya sha wahala zai iya yin furfura akwai kuma furfura ta shekaru eh ta wani yaron ka ganshi ka san wato furfurarsa dama ta halitta ce domin a shekarunsa bai kai ya gigice da zai furfura ba eh, bai kai ya kai wannan wato wato yanayin furfurar ba Eh, wani kuma wato saboda kaiwa da kawowa da wahalhalu na rayuwa shi ma tana fitowa wani kuma shekaru ne suke kawowa sai a yi furfura Mm.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ranar da sa'a alkiyama yan uwa mu kan lura ubangiji yana ta gaya mana sa'a alkiyama duk karatu sai an kawo mana sa'a alkiyama don ubangiji yana so ya tabbatar ba sa'a alkiyaman nan mai zuwa eh ba yi su yi aiki a yi aiki don a girbe shi ranar alkiyama ba za a tafi lahira a can za a yi aiki ba eh a nan ake aiki kuma idan muka sa tara hankalinmu za mu ga irin yadda rayuwa take yanzu tana tare da mutum sai ka ji an ce babu shi eh wannan kaɗai shi ma darasi ne wanda ba ƙaramin darasi ba wannan ya kamata a ce kowa ya ɗau wannan darasin ya yi rika amfani da shi yi aiki saboda gobe shi ne ubangiji yake cewa ranar da sa alkiyama za ta tsaya bi kusimul mujrimuna kafirai za su rantse malabi su ba su zauna fi fi kubura a cikin kaburburan su ba gaira sa'atin in ba awa ɗaya ɗaya- ɗan sa'a ɗaya awa ɗaya ba Eh, bayan sun shiga wani ya shekarar dubu biyu wani ya shekarar dubu uku wani ya ma shekarar dubu biyar a kabarin amma da aka tashi tashi da alƙiyama sai ce ai ni ban fa awa ɗaya a cikin kabari ba eh hmm kazalika كذلك كانوا يؤفكون sai Allah ta'ala ya ce kazalika haka nan kanu suka kasance yubukun ayyushrufun ana juyar da su an haƙi da buran gaskiya shine albasi shine tashin alƙiyama kamar sun rufu kamar yadda aka juyar da su an haƙi da buran gaskiya shine asilku ban gaskiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث waɗanda aka ba ilimi sai suka faɗa su- wato wanda aka ba su ilimi da imani sai su wato waƙalar zai sai wanda aka ba ilimi da imani sai suka ce ina mala'ikar daga mala'iku wa gairihim da wasu suka ce laƙad labisu haƙiƙa kun zauna fi kitabin lahi cikin abin da Allah wato wato ya tabbatar ya rubuta eh fi ma ka tabbata cikin abin da ubangiji ya rubuta shi fi sabiki ilmihi cikin marigayen wato iliminsa yaya kun zauna ila yawmul ba'si har zuwa wato ranar tashin alkiyama to fa haza yawmul ba'si yau shine ranar tashin alkiyama allazi ankartumuhu wanda kuke inkarin sa to yau gashi kun zo shi eh walakin nakum نعم فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون to yau shine ranar tashin alkiyama wanda kuke inkarin sa walakin nakum sun ji cewa ku kuntum kun kasance la ta'lamuna ba kwa wato sakar da cewa ba ku sani ba ku san hukuwarsa ba ba ku yarda da afkuwarsa ba ba ku yarda zai afku ba shi yasa kuke ta inkari to ga shi yau ya afku ga ku a cikinsa to ya za kuma ku yi babu yadda za a yi Mm.
ويوم- ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون a wannan fayyini na ranar alkiyama la tamfau bitta'i wal yayi ko la yanfau lazina zalamu ma'aziratuhum wato waɗanda suka yi zalunci sune wanda suka yi kafirci kafirai sune yawanci an ce zalimai yawanci kafirai eh wato wannan hanzarin su wato la yanfau ba zai musu amfani ba fi inkarihim cikin inkarin su lahu ga wannan yini wala hum yusta'tabuna ko ba za a nemi wato dawowa wato gare su ba eh, su dawo su yi irin abin da Allah ya yarda a yi Eh, ba za su a yarda cewa za su nemi ina ma za a dawo da su su yi imani su aikata ayyuka na gari ayyukan da Allah yake so a yi to ba za su samu wannan ba Eh, a duniya ake yin wannan a duniya kuma ta riga ta fice domin an tashi alƙiyama duniyar ma an naɗe ta waye zai ga ma ina ma duniya take an riga an naɗe ta an sa ta a kwandon shara Eh, saboda haka kawai alƙiyama nan za a tashi a yi hisabi imma mutum ya tafi aljanna ko wanda kuma ya laifi ya tafi can inda za a kai shi eh amma ba magana kuma a ce za a yi aiki ko za a yi wani gyara a ba magana gyara in an je can ba magana gyara kowa ya tafi eh
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل misali wallahi mun saba misali ga mutane a cikin wannan alkurani daga dukkan misali tambihan dan fadakarwa lahum gare su ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ilo wallahi wannan lamin na rantsuwa ne wallahi in ka je musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka je musu bi ayatin da wato wata aya misalan a sa misalin sanda irin ta annabi musa wal yadi da hannu na annabi musa eh wato da za ka je musu da irin wannan ayoyin la yaqulanna wallahi da za su ce uzban min hununur rafi da tawalin nunati wal wawu da wal wawu damirul jam'i da ta sake ne wato za wato zai kulun da zina kamar wanda suka kafirci wallahi za su ce minhu da cikin za su ce inantum ai ku dai ba ku zama ba ai muhammadu anan muhammadu sahabbansa ba ku zama ba illa mubtiluna sai dai kawai masu banna ai ashaba batil wato ma'abuta wato bannace bannace ne kun zo kawai don ku banna abin da muka gaji iyayen mu akai ku zo ku hana mu shikenan ku bata abin da wato yake dama can a kansa ake yi كذلك يطبع الله كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون haka nan Allah yake yin ibisu zukatan wanda ba sa sani ba sa sanin a tauhidi tauhidi kamar ɗaba kamar yadda ya yi yimki ala qulubi haula ya rusu wato zukatan wa'annan فاصبر إن وعد الله حق kai hakuri ya rasulullahi inna wa'adallahi haqiqa alqawlun Allah bi nasrika da taimakonka alaihim akan haqqun gaskiya ne ولا يستخفنك الذين لا يوقنون kan wanda ba su da sakarkanciya ta ji alkiyama su tumanya da kai la ya hamilan naka ba su ɗauke ka alal hibbatu bisa sauƙi wa tsaye da tumanya bi tarki sabri da barin haƙuri ai la ta turu la ta turu kannahu kar ka bar shi بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ne masa ruhi abin da yake nufi da wannan harfa تلك آيات الكتاب الحكيم tilka wancan nan ai hazihi ayat wannan ayoyi ayatul kitabi shine ayoyi ne na littafi alkitabu din shine ai alqur'ani ayoyi ne na alqur'ani alhakim ai ma'abucin hikima wal idafatu idafan nan ma'anarta min ai wato ayatun min alkitabi kenan wato ayatun min alkitabi idafa sai bi ma'anar min kenan eh wannan littafi shine fa alqur'ani eh alqur'ani wato shine littafi alhakimu gwani eh aizin hikimatu ba mutum hikima wato wanda ya zo da hukunce-hukunce da kuma hikimomin da suke cikinsa wanda aka kasa kwaikwayonsa هدى ورحمة للمحسنين hudun shi ƙur'an nan shirya ne kuma rahama ne eh lilmuhsinina ga wanda suka kyautata aiki Mhm.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون waɗanda suke wato yuqimu da sallah suke tsaye da sallah bayanin muhsinin da yace hudan wa rahmatan lil muhsinin da shi qur'an nan shari'a ne kuma rahma ne lil muhsinin da masu kyautata ga masu masu kyautata aiki to sai yake mana bayanin su waye masu kyautata aiki sai Allah ya ce Allah zai ne yuqimuna salata su ne wanda suke tsaye da sallah wayutuna wato wayutuna zakata suke ba da zakka wahum bil akhirati hum yuqinun su kuma masu kanci masu kankanciwa ne bil akhirati da gidan lahira ai wato hum ta biyu takidin takidi ce kaga ya faɗi sufofin su suna tsaye da sallah kuma suna ba da zakka kuma sun yadda akwai ranar alkiyama za a yi tashin alkiyama a hisabi أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم kuma المفلحون wancanar da sun tabbata bisa shiriya da ubangiji kuma wancanar da dai humul muflihuna su ne alfa'izuna masu rabauta ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا cikin mutane akwai manyan shari wanda yake siyo lahawa wargin alhadisi labari ai ma yulhi yana siyo abin da yake shagaltawa minhu daga labarin amma ya ni ga abin da ga barin abin da ya kamata a lura a wato a damu da shi Ya- yana yin haka ne li ya dilla dan ya batar dan ya bata ko li ya dilla dan ya batar eh an sabilillahi ga barin wato tafarkin Allah ai dariqul islam tafarkin musulunci yana yin haka ne bigairi ilimin ba ta ilimi ba wa yatahizuha yana wato rukanta wato huzu'an wato wata hijuwa wa ibn nasbi wa yattakhiza adafan ala ya dalla kenan wa bin rafi kuma adafan ala ya stari ai huzu'an ai mahzu'an abin in izgili bi hada ita أولئك لهم عذاب مهين wancanan da su ne wato sun tabbata cikin azaba mai wulakanci وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا idan aka karanta masa ayoyin mu idan aka zo ana karanta masa ana karanta ayoyin mu gare shi wato ana karanta masa ayoyin qur'ani wallahi sai ya juya baya mustakbiran yana mai girman kai kamar wato ka Allah mai sawa kan kamar bai taɓa jin ma abin da ake gaya masa ba ka annabi uzaihi wa waqra kai ka ce akwai nauyi a cikin kunnuwa a cikin kunnuwansa eh sama man kurunta wa jumla tashbih halani min damir wallah eh aw sanati bayanin lura فبشره بعذاب أليم to fabashiru ai alimhu ka sanar da shi bi azabin da azaba alimu an ulama abin sa a ciki wa zikirul bisharati an batan wato albishir anan da yace fabashiru bi azabin ta hukumun gatse ne bihi da shi wa huwa nadur bin al-harisi shine nadur dan harisi kana ya tin hira da ya zama yana yin tafiya sai je hira in yi tafatauci sai yana yin fatauci eh fa yashtari kutubal kutubal akhbar al-azimi sai siyo littattafan labarin baibayi koyi hadisu biya ahla makka sai zo maka da littattafan sai tara wato mutanen maka wato wato talaka sai tara su shikenan ya ta karanta musu yana ta ba su labarin ajinu koyi hadisu biya ahla makka yana zantar da mutanen maka da wannan wato labaran ko ya kule sai ku ga yana cewa inna muhammadan hakika dai muhammadu ya hadisu kuma yana zantar da ku yana ba ku labarin hadisa labaran adin wasu muda yana ba ku labarin ada da samudawa ana uhaddisu ku ni kuma zan ba ku labari a hadisa labarin farisa da rum farisa da rum fa yastamlikuna hadisahu sai su rika jin daɗin wato wannan wato hirar tasa wa yas- wa yatrukuna su ba kuma istima alqur'ani su ba wato sauraron alqur'ani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم hakika duk wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari aljanna ni'ima ta tabbata gare su خالدين فيها وعد الله حقا khalidi suna masu dawwama biya a cikin ta halin muqaddar to hali ce muqaddara ai muqaddaran huludu abin kaddara rayuwar su wato abin kaddara dawwamar su ne biya a cikin ta idza dakhaluha idan suka shige ta wa'adan lahi kuma alƙawarin Allah ne haƙƙan mayanci ai wa'aduhumullahu Allah ya musu alƙawarin zalika wannan wa haqqahu kuma ya ƙyan- ya ƙyanƙyantar da shi haƙƙan ƙyanƙyantarwa وهو العزيز الحكيم shi ne mabuwayi allazi la yajlibu bushiyan wanda wani abu ba zai rinjaye shi ba bai yamna uhu balle ya hana shi min injazi wa ajihi daga zartar da wasu alƙawarin sa wa idihi da zarfansa alhakimu kuma wani allazi la yadu shay'an illa fi mahallihi wanda baya ajiye wato wani abu illa fi mahallihi sai a cikin bigiran da ya kamata a ajiye shi خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة Falakar samawati Allah shi ne ya halicci sammai bi gaira amalin ba da ginshiki ba mai wanda ya rike ta. Eh tarauna hada kuke ganin ta. Ai al'umudu wato ginshiki jamu imajin. Huwa al'uswan ita ce wato ginshiki ginshika ginshiki. Wa huwa sadiqu shi wato mai gaskiya ne bi Allah umuda cewa wato babu ginshiki asalan ma fofau babu shi. Wa alƙabilar da wasu yi wani zai zai wato zuwa wasu zuwa wasu fil'adda bayan ƙasa. ai jibalan duwar rotsi musu bi atan wato masu wato tsayi ai bi alli Allah ta mina din kattar karkata ai ta taharraka dan kattar rika motsi bikum da ku wasa wa basa biya ubangiji kuma ya daidaita biya a cikin kasar min kulli dabatin da dukkan wato dabbobi وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم kare muka saukar da wato ruwa daga sama Eh, sai kuma muka tsirar wato da wannan ruwan mun kulle sojin daga dukkan sinfi kalimin wani yake mai kyau kyakkyawa ai sinfin hasanu wato ai sinfin wato sinfi hasanu wanda yake kyakkyawa هذا خلق الله wannan wato shine abin halitta Allah فأروني ماذا خلق الذين من دونه dole faru ya ku wato mutanen maka ku bani labari ku nuna min ma za halakar da zai bi wannan wato wannan wannan gumakan naku wato wannan kowa baya mai gumakan naku mai suka mai suka halitta ai ga abin da yanzu ubangiji ya yi to waɗanda suke wanda ba ubangiji ba ba ku nuna mana su me suka yi me suka halitta ai gairihi wani sa ai ali hakikum su ne allolinku eh to me suka halitta hatta ashraftumuha har dai kuka yi tarayya kuka tarar da ita biye da ubangiji ta alama da wani ma dinnan istifhami inkari ne mubtada wa za bi ma'anar lazi bi silatihi khabru wa aruni wato mu'allaqun anil amali wa ma ba'dahu sadda masaddal maqulaini بل الظالمون في ضلال مبين bal dai azzaliban dinnan ta intikami su ba dai azzalimi sun tafi cikin bata mubinin mabayani bi ishrakin da tara wasu wato wani abin bauta da Allah wa antum ku kuma minhu kuna daga cikin su ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله wallahi mun ba wa lukman wallahi hakika mun ba wato lukman a hikimata wato shine wato hikima wato mun ba shi wato al'ilma ilimi wadda ya rasa da rukun addini wato daga cikin abin da muka ba shi mun ba shi al'ilma mun ba shi ilimi wadda ya rasa da rukun addini wal isabati wato da da- da dacewa fil qawl a cikin zance in yi magana sai ya dace abin da ya faɗa sai ya ga ko ba ka masa eh wa wa wahi- wa wahi kamuhu hikimominsa tasiratun masu yawa ne masu ratun abu kuma rawaitowa ne an rawaito hikimominsa da yawa kana yufti biha ya zama yana ba kana yufti biha qabla ba su yi dawudu wato annabi dauda ya zama yana ba da fatawa biha da hikimomin nasa qabla bi isati wato qab- ah, kana yufti biha ya zama yana ba da fatawa da ita qabla qabla bi isati dawud tun gaban aiko wato annabi dauda shi shikenan shine yake ba da fatawa da ita eh wa adraka bi isatahu shi kuma ya riski wato aiko annabi dawuda wa akhadha anhu al-ilma ya karbi kuma ilimi daga gare shi wa taraka al-hujja ya sai ba ya bar ba da fatawa tun daga manzo ya zo kuma hukuncin da Allah ya aiko ai ba magana kuma wani abu in banda wannan wa qala fi zalika ya faɗa fi zalika cikin wannan yake cewa ala aktafi shin ba zan isu ba idan ku fiti idan aka isar da ni kila lahu sai aka ce da shi ayyun nasu sharrun a gurin ka wani mutane ne suka fi shari ƙara sai ce allazi la yubali ra'ahu nasu musi'a wanda bai damu ba mutane suka gaishe yana mummunan aiki shi bai damu ba eh wannan suka ce yace wannan shine yafi muni
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ana shukur ka gode wa kullum lahu muka ce da shi ana shukurullah ka gode wa Allah alama a hadaka bisa abin da ya baka mina da hikimar da daga hikima wa man yashkur duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsi sai yana gode har ya yi kansa da anna sawabu shukri domin sakamakon gode wasu lahu nasa ne ومن كفر فإن الله غني حميد domin kafara duk wanda ya butulce ya butulce wa ni'imata ni'ima fa inna Allah hakika dai Allah ganiyum mu da shi ne an harbi gaban halitta ami a gaban halittarsa amidun ai mahmudun abin yabo ne fi sun yi a cikin aikin sa وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله wazkur ka tuna ko ka ambaci iskal lukman yayin da lukman lukman yake faɗa lukman ga ɗansa wa huwa ya'izuhu shine masa wa'azi yana cewa ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana a tasgiri ne na ishfaƙi na tausasawa la tushrik billah kakka tara wani abin bauta da Allah inna shirka la zulmun azim kaga a shirku kaga shirku tara wani abin bauta billahi da Allah na zul- na zulmin wallahi zalunci ne azimin mai girma to faraja sai ya dawo ilai zuwa gare shi wa aslama kuma ya musulunta ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن mun wasiya ga wato ɗan adam mutum mun masa wasiya ga walidaihi da iyayensa amarnahu mun umarce shi mun umarce shi an yi birrahu ma ya biyayya gare su eh biyayya gare su hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta yi cikinsa wahana sai ta yi rauni wahanan rauni ala wahanan bisa wani rauni eh ai da ufa ta yi rauni lilhamdu saboda ciki wa da ufa kuma ta yi rauni da ɗan saboda naƙuda wazofar kuma ta yi rauni lilulaji saboda haihuwa eh wato duk wannan ta yi rauni saboda shi ne har sai da ta fito da shi ya rayu وفصاله في عامين na misali yayansa kuma ai fi damu yayansa fi ai mai da cikin shekara biyu ne kulla da wasu muka ce da shi
أن اشكر لي ولوالديك a zuci kurka gode ni gare ni kai mun godiya wai walidai ka da iyayenka إلي المصير makowa dai tana gare ni guri na ta za a dawo وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما amma idan suka yi jayayya da mai ala'antu suka bi suka tara wani abin bauta da ni abin nan kuma ma laisa laka bihi ilmin babu ilimi laka gare ka bihi da shi ai muwafaqatan lil waqi to fala tudihuma kakka biyayya gare su وصاحبهما في الدنيا معروفا abuce su fi duniya a duniya ma'arufan da abin sani ai bil ma'ruf da abin sani albirru biyayya wasu lisani zumunta واتبع سبيل من أناب إلي wata biyu ka bi sabila ai dari ka tafarkin man anaba wanda yake koma ilayya zuwa gare ni bi da'ati da biyayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون sun ilayya marjuku sannan makomaku tana gare ni in kuma kuka dawo ko unabbiku zan ba ku labari bi ma kun ku ta'malu da abin da kuka kasance kuna aikatawa ko ujazikum alaihi zan saka muku alaihi a kansa wa jumlatul wasiyati wato jumla na ta wasiya ma ba da hada abin da yake bayan ta itirazu itirazi ne يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها Allah الله ya kai ɗan ƙaramin ɗana innaha ai wannan wato hasala wato asayya a ɗabi'an nan mummuna idan ta kasance misƙalu ko kuma in ta kasance wato in misƙalu habbatin ko kuma misƙala habbatin in ta kasance gwargwadon wato wato misƙala gwargwadon wato ma'aunin habbatin ƙwaya min khardalin ta gadagi fata kun fi saharati ba fa gadagi irin wancan ba eh shi wancan wancan da wannan da ba eh eh, ta gadagi wato wato ta gadagi to fata kun in ta kasance fi sakaratin cikin wato dutse aw fi samawati ko kuma tana cikin sammai aw fil ardi ko a cikin ƙarsai ai ma'ana dai ta kasance fi akhfa makani cikin mafi ɓuyan bigire ne zalika da wannan ko ina dai take sawa'an ƙarƙashin ƙasa na bak- ta bakwai take kuma duk ƙanƙantar ta duk inda ta ɓuya to ya tafi halahu Allah zai to da ita zai zo da ita fa yuhasibu alaiha zai hisabi a kanta إن الله لطيف خبير Allah mai tausasawa ne bistirajiha da fitar da ita khabirin kuma masanin baɗini ne bi makaniya da inda take da inda take Allah ubangiji ya sani kuma zai dawo da ita kuma zai fito da ita kuma za a yi hisabi a kanta
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ya kai ɗan ƙaramin ɗana ka tsaye da sallah kuma ka umarni da kyakkyawan aiki وانهى عن المنكر munkar kai hani ga barin mummunan aiki واصبر على ما azabar أصابك kai hakuri bisa abin da ya same ka bi sababil amr wan nahi wato saboda bi sababil amr wan nahi saboda wato lama umarnin da kake kai hakuri akan abin da duk ya same ka saboda duk wanda ya tashi zai umarni da kyakkyawa ya hani ga munkari to sai wani abu ya same shi na bacin rai za a samu wa'anda su kuma ba za su yarda da abin da yake faɗa ba to shine yake masa nasiha yake cewa to kai hakuri abin da zai same ka in ka tashi wannan aiki na wa'azi kana umarni kan aiki ko kana hani da mummunan aiki to duk abin da ya sa- ya same ka to ka haƙuri إن ذلك من عزم الأمور yana daga cikin ma'azumatu ma'azumatu na al'amura ai ma'azumatu ha ma'azumanta allazi yuzam alaiha li wujubi ya saboda wajibcin ta ولا تصاعر خدك na للناس kakka karkatar da wato fuskar nasu ga mutane ai la ta milwaj haka kakka karkatar da fuskar ka an ga buran mutane ta buran dangin man kai in ka samu mutane kalle su yi musu sallama assalamu alaikum ولا تمشي في الأرض مرحا kakka ka tafiya a ƙasa maraha ai da takama ko yala tana mai takama saboda girman kai إن الله لا يحب كل مختال فخور hakika Allah la yuhibbu yana hukuma kullum mutalin dukkan wato mutabakhirin mai takama fi mashi a cikin tafiyarsa fakurin mai yawan alfahari Allah nasu ga mutane واقصد في مشيك واغضض من صوتك ka tsakaita a cikin tafiyar ka aita wasa ka tsawaga to ka tsakaita biyu a cikin sa bainar da bibi tsakanin tafiyar dindike wal isra'i da sauri kar ka zama kana tafiya wato kamar dindike kuma kar ka zama mai sauri gaga gaga gaga eh wa alayka ka tafi dai wa alayka sakinatu shi kuma nutsuwa tana tare da kai wal waqar nutsuwa dai wa gudur ka rika rintsi ai ifa ka saukar da ka saukar da wato ne sautuka daga sautinka إن أنكر الأصوات لصوت Shine الحمير mafi ƙin saututtuka wallahi shine wato sautin jaki. Ai a tabowa shine mafi munin sauti. Eh a wani hu farkon sautin jaki zafiru ruri ruri ruri ruri ne. Wa akhiru ƙarshen sa kuma shahiqun shashika ne.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة Wa وباطنة bayyana abu sani bane ya kuma inda ake zance da ku cewa Allah ya hore muku abin da yake cikin sammai min ash-shamsi daga rana wal qamar da wata wal nujum da taurari likan tafi uri ha dan ku yi amfani da ita kuma ya hore muku abin da yake cikin ƙasa min asmar daga ayan itatuwa wal anhar da korami wal dawabi da dabbobi kuma ya wa abu asbaka alaikum ni'amahu kuma ya yalwata ya cika wa atama ya ya yalwata kuma wa atama ya cika ni'amahu ni'imomin sa alaikum gare ku zahiratan wato mabayyaniya wa hiya husnul surati shine kyakkyawan sura dan Allah ya yi ya halicci dan adam bisa wato kyakkyawan sura wato ya yi masa wato sura kafafuwansa da ya tashi halitta ya halicci shi da kafafuwa madaidaita ba za ka ga ubangiji in an haifi yaro ba ga kafa ɗaya ta fi ɗaya ba ba za ka ga hannu ɗaya ya fi hannu ɗaya ba kuma ya sa masa idanuwa guda biyu madaidaita ba a yi masa ido ɗaya a goshi ba ba a yi masa kunne ɗaya ba a'a komai ubangiji ya kyautata halittar ɗan adam ba wanda ubangiji ya kyautata halittarsa kamar ɗan adam duk ya kyautata halittun da ya yi amma ba wanda ya samu wannan wato daraja irin ɗan adam eh wata suwatul aza shine yace daidaita gabbai gabbanka ya daidaita su gaban dama da kafa da gaba hagu sai ga duk yayi su daidai da daidai ga zalika da wa- da wani wannan wa batinahu da kuma wato batini hil ma'rifatu shine sanin Allah wa wato wa gairu hada wani da ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى wala ولا kitabin muni daga cikin mutane su da mutanen maka akwai man yujadil wanda yake jayayya billahi cikin ramadan Allah gairu ilimin ba tare da ilimi ba wala hudan wala shiriya min rasulin daga manzo wala kitabin wala wani littafin munirin mai haskakawa anzalahu Allah Allah ya saukar da shi bal bari dai yana yin wannan jayayya ne bit taqlidi da kwaikwayo وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا idan aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar kalu sai su ce bari da mu ne za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kansa eh kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب azabis السعير a yattabi'unahu shin za su bi wato abin da suka samu iyayen nasu a kai ko da shaidan ya kasance yana kiran su zuwa ga azabar wuta ai mujibati wato masu wato masu wajabta a shiga wuta dan shi shaidan duk sanda zai kira abin zai kira a yi abin da wato zai wajabta shiga wuta ne la shi ne yace ba za su yi ba inda ba
أربعة حقوق